الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمdu lillahi muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu da littafin sahih bukhari muna fata Allah ya nuna mafaka da abin da zamu karanta Allah ya nuna mafaka da abin da zamu saurara ana cikin za mu fara sabon kitabul amal sallallahu alaihi
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمل بالصلاه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمل في الصلاة وأن الكتاب كما يد الإمام البخاري يسابع الكتاب جيب إيش بسملة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا هو كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب وعزل الكتاب لكي مغانا أكن أيكي في الصلاة في الصلاة yin wani aiki cikin sallah yi tanadi a kan ana yin wani aiki cikin sallah
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة babu fi'alatul yadi fi salati idza kana min amri salah wannan babi na magana akan neman taimakon hannu a cikin sallah in ya zamo daga al'amarin sallah ne min amri salati ya zamo daga al'amarin sallah ne mutum ya amfani da hannu wanda zai watan a nemi wani taimako da hannun cikin yin wani aiki watan in ya zamo cikin al'amarin sallah ne idan ka da mutum salat in shi aiki ya zama da cikin al'amarin sallah
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء na'am ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رفقه الأيسر إلا أن يهك جلدا أو يسلها ثوبا
cewa da yayi babu isti'anatu bi yadi fi salati ma kana min amri salat to shine yace yana nufin kamar wannan babu na magana akan hukuncin neman taimakon hannu in ya nemi wato idan arada bihi wada alayhi ala shay'in fi salati in ya nufi dora hannunsa a bisa wani abu a cikin sallah idan kana da rakamin amrin sallah kuma wannan al'amari ya zama daga lamarin sallah ne kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dora hannun shi akan kan Abdullah ibn Abbas ya jawo shi daga bangaren hagu ya mai da shi bangaren dama sai ka ga dama can dan yi gyara mishi da ake tsayawa ne kaga shi ma wani amur salati ne to kaga da hannunsa ya jawo shi nan sannan kuma ya ya ya maido da shi daman shi don nan ma mu da yake tsayawa ga liman to wannan shine yake magana وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يستعين الرجل في صلاته بما شاء من جسده الرجل mutum yana neman taimako a cikin sallar shi da abin da ya so min jasadihi daga jikinsa daga jikinsa ma'ana ya nemi taimako da hannun shi da wani abu daga jikinsa aka ce to wannan bai da mudabaka da mudabaka بين هذا الأثر والأثرين الذي بعده وبعد الترجمة كانت الترجمة باب لأنه مقيد قيد الترجمة بقوله إذا كان من أول الصلاة شيوا إن لبر يا زمو صلى shi kuma nan ba a yi maganar cewa na sallah ba ne sallah ووضع أبو إسحاق أبو إسحاق ويا سنجن ألنس وتقوه لشف الصلاة أتكن صلى وأربعة مدوك كيتا أجا أمهاني لهمنشي يا دوك كي hularsa kuma ya dora ta kaga ya amfani da hannunsa ya sa hula haka kuma ya warba a ya ɗaukar haka shi ne abu ishaqa abun abdullahi subai al-kufi yana daga cikin manyan manyan tabi'ai kufiyun tabi'in sikatu sami'a sabana kuma sallallahu alaihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisi daga waton sahabi 30 da wajen takwas wannan tabi'i ya yi wata hijirar shekara 126 yana ɗan shekara 96 yana daga cikin manya-manyan malaman abu hanifa shi abu ishaka a subai ووضع علي رضي الله تعالى كفه على مسجه الايسر وتنحك لنا يجي سيدنا علي وضع يا سمي هنيشي رضي الله تعالى عنه دالا تبتغريشي كفه تافيش على مسجه ابسا مهدر وتنوي هنيشي شيني رزق رزق abin da ya haɗa tahi da wannan zira'i wannan rusu kenan ya rike shi haka ya ce illa an yi kuka jiddar a wasu ya kawo sai faɗin zai yi watan susar jiki a wasu ya kawo ko kuma zai gyara wani tufafi na shi ko ya zame haka misali to wannan magana malamai sun ta sabani suna ganin cewa wannan illa an yi kuka jiddar a wasu ya kawo wancan yana daga cikin tarjama babu isti'anati bi yadi fi salati idza kana min amri salati illa an yakunka jiddan aw yusbiha qawwa cikon tarjama ce wasu dauka cikon tarjama ne domin me ma'ana kaga shi ba cin aikin sallah amma kuma ana yi don abubuwan wanda ya susa iyaka akwai ƙa'ida aikin da wani shagaltar ba gyaran tufafi ɗin wanda shi ma ba zai shagaltar ba to waɗanda abubuwa duka babu komi a kansu to saɓanin da suke da shi ke nan suka ce wannan babban cikin magana sai na ne ووضع علي رضي الله تعالى كفه على رجل الايسر الا ان يفك جلد او يصبح ثوبا وسكت يا مغنى زينا الانتي saboda wannan ya yi nisa da tarjama a ce cikon tarjama ne to ya yi nisa don an yi wasu maganganu da yawa a bayan tarjama wanda ya shiga tsakani don haka ba ba cikon tarjama ba ne duka ne na cikin maganar sai na ali cewa za a ali yau da lafi ta alamun kafaru ala masu yi da isari illa a yi hukka jinta domin ibn abin shaiba ya roce shi da wannan lafazi ibn abi shayba ya rubuce shi da wannan lafazi kuma cewa lafazin sayyidina ali
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فالتجأته على عقل وسادتي والتجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله بذولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات آيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شد معلقة فتوضأ منها فآذن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يبتله يبتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم النجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان اما خرمه بن سليمان عن قريب مولى بن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه بات عند ميمونه ام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته قال فالتجأت على أرض الوسادة والتجأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يدخلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح الله أكبر وأن الحديث عبد الله بن يوسف التدريسي هذا التدمير قال أخبرنا مالك الإمام مالك هذا التدمير أما خرمة بن سليمان يا تقول مخرمة بن سليمان القريبي يا تقول بكريب مولى بن عباس فرمى عبد الله بن عباس انه اخبره حقيقه يا باشا الاباني عن عبد الله بن عباس يا تقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اذا ما تبت كدن دوبن annahu ba ta hakika Abdullahi ibn Abbas yace ya kwana inda maimunata wajen ummul mu'minin maimuna radiyallahu ta'ala anha ya dala ta bata gare ta wa hiya khalatuhu yakwar mahaifin shi ce ummul fadli ummul fadli watan da ita da maimuna watan yan uwan juna ne yan uwan juna ne mahaifin shi Abdullahi ibn Abbas da ita da maimuna iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwan juna ne ma'ana ya da kauna ce qala abdullah ibn abbas yace wannan hadisi da in an tuna ya tuna mai tuwa ya zo cikin sahih bukhari ya ga wuri goma ko inda muka wuto can an muka rubuto shi da yawa an karanto shi wajen maganar sabu an karanto shi wajen kiyamul layli an karanto shi kurare ne da yawa to ƙara abdullahi ibn abbas ya ce har kitabul ilmi an an an rubuto shi can da kitabul ilmi farko farko sai bukhari an kawo shi kan maganar an san riwaya mutum ya ruwaito abu yana karamin yaro kaga abdullahi ibn abbas yana karami tun har ana kwana da shi cikin daki annabi sallallahu ya kwana da shi cikin daki tare da iyalin shi to amma kuma gashi yana ruwaito duk abin da ya faru a wannan lokacin to can a kitabul ilmi ya kawo shi karbar riwaya ta karamin yaro akai maganar da mu cewa i za a karba amma ya zama da cewa lokacin da zai ba da riwaya yana babba ya mallaki hankali shi amma sai dai abin da ya faru ne can yana yaro ne kan shi da ba abin ya faru yana karami amma yana babba kuma yake ba da labarin abin so yace falla jabba ne shi falla da aka na kwanta ala abin bisa da a faɗin katifar katifar da muka kwanta kanta wanda ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana a faɗin ta annabi sallallahu alaihi wa ahluhu da iyalin shi wanda ja shi kuma ya kwanta fi duliha a tsawonta kaga tun da shi karamin yaro ne kamar yanzu a ce katifa ce haka babba annabi sallallahu alaihi wasallam da iyali suka kwanta na haka sun miƙe kawawan su haka to can inda kawawan su yake ko shi ko sai kwanta haka ba duk sun jijjira layi ba ne ko da tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyali shi ko da ba annabi ko kuma yana ba iyali annabi sallallahu alaihi wasallam can wajen kawafinsu to shi kuma yana ya kwanta nan karshe fadin ya ishe shi matsayin tsawo wanda su kuma wato ba zai ishe su matsayin tsawo ba inda kawafinsu suke to nan shi kuma yake kwanci shi kaga yana arzin misali wajen fadi ke ya kwanta a fadi su kuma suna ala kuli misali yace fa na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hatta tasaffa layl maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi bacci har dare ya raba aw qablahu bi qalil ko kuma kafin rabin daren da kadan aw ba'dahu bi qalil ko kuma bayan rabin daren da kadan ma'ana kafin dare ya raba ko bayan ya raba da kadan ko kafin ya raba da kadan ka daina shakka dare ya raba ko kan ya raba da kaɗan ko bayan ya raba da kaɗan da shi ke magana sun masaka da rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fajalasa sai ba aiki sallallahu ta'ala sallam ya farka fajalasa ya zauna ya musamman don mamaci yana gogogi bacci da idansa an dai tuna irin bayanin da malamai suke magana an goge bacci da ido ma'ana an goge asali da bacci an goge akari da bacci idan ne ake gogewa domin a samu wani sakewa sosai sosai shi ne ce haɗe fajara sai ya musa hundun marwaci hibi ya daihi sun makar al'ashar ayatin sai maza na sassalam ya karanta ayoyi goma hawati masurati ali imran su ne cikon surar ta ali imran sun makama ila shannin mu'allakatin sannan sai maza na sassalam ya tashi ila shannin zuwa ga wata salka mu'allakatu wani zikira ta yi fatawarta abin hama za ta tsara sanar yi alwalla min hada da wanda ke cikin salkan nan fa a sanar wudu abu ya kyautata alwallarsa kaga can ma babin alwalla ya kawo da hadisi ثم قام يصلي سي أن صلى الله عليه وسلم يتاش يصلي يسعى يصلي ينا تصلى قال عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فصنع مثل ما صنع سيدا أيكتا غرغدون أبن الله صلى الله عليه وسلم أيكتا نيما سيدا تاشي ندوكو سلكنا ني الولا إلي يد من الله صلى الله عليه وسلم يي الولا ثم ذهبت سنة سيدا تفك قمت إلى جنبه سيدا سيا جيبن سا نهبو كينا جيبن سنهبو سيدا تاشي فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده اليمنى سيادة صلى الله عليه وسلم يسن يحنن سيمنى نداما على رأسي أرساكينا وأخذ بأذني سيكاما يلقو بأذني لكني لا اليمنى نداما يفتلها بيده ينا مصدقا واتن كنا نوم بيده لهمشي فصلى ركعتين to kaga shi ne dalilin da ya sa ka wannan kaga amfani da hannu kan yin wani aiki shine bawa ba'a fas da shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn adas wa akhadha bi usnil yumna yafsiluha bi yadihi wannan ita ce mutabaqar hadisin da tarjuma فصلى ركعتين أن صلى صلى ركعة بيو ثم ركعتين سنة ساكي وتركعة بيو ثم ركعتين سنة ساكي وتركعة بيو ثم ركعتين سنة ساكي وتركعة بيو ثم ركعتين سنة ساكي وتركعة بيو ثم ركعتين سنة ساكي وتركعة بيو ثم أوتر سنة سيوتري ثم النجاة سنة سيكي شنجد يوم أنفنتا حتى جاءه المؤذن هلا لن يزوم شيء faƙama ya tashi fasalla a taimi ya sallaci raka biyu khafifa taimi sauƙa a biyu sun makaraje fasallar subha sannan maza Allah su nasa da ya fito ya sallaci asuba ne ya sallaci asuba ne
babu ma yunha min al-kalam fi salati babu ma yunha min al-kalam fi salati wannan babu na magana akan abin da aka hana wato nazarci a cikin sallah abinda aka hana nazarci a cikin sallah ko kuma babu ma yulha min al-kalam fi salat shine babin hanin yin magana cikin sallah
حدثنا ابن نمير حدثنا ابن فضيل حدثنا العامش عن ابراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه شغلا
حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه شغلا وانا الحديث ابن نمير يا من تدم قال حدثنا ابن فضيل يجي ابن خبيل يا من تدم قال حدثنا الأعمش أعمش يا من تدم عن إبراهيم شيني واتن أعمش شيني سليمان الأعمش الأعمش سليمان الأعمش لك من شيء ما سمعش سليمان شيكما يجي إبراهيم شيني إبراهيم النخعي شيكما يجي أن القمر ya ji daga alƙama shi ne alƙamatu ibn qaisin alƙamatu ibn qaisin shi kuma ya ji daga abdullahi wani abdullahi shi ne abdullahi bin musulmi mafi yawanci ka ji malama ne sun ce an abdullahi kawai to abdullahi bin musulmi ne rafi allah ta baraka wa ta'ala abin da abdullahi bin musulmi ya ce annahu qal haqiqa ya ce sunan musallimu ala nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun zama muna yin sallama ga manzo Allah sallallahu ta'ala sallam wa fi salati alhadi na cikin sallah yana cikin sallah in mun zo sai mu mai sallama fa yaruddu alaina kuma manzo Allah ya amsa mana sallama kuma yana cikin sallah wannan farko ke farko ke amma fa lamma raja'na min indin najashi lokacin da muka dawo daga wajen najashi ma'ana daga hijirarsu zuwa habasha ita hijira zuwa habasha wato farko farkon musulunci ne annabi sallallahu ta'ala da sallam tun da ya ce Allah ya riko shi yake haduwa da jarrabawa daga mushrikan larabawa daga mushrikan larabawa annabi sallallahu ta'ala da sallam bai huta ba sahabban su ba su huta ba tun daga lokacin da wato ya ce Allah ya rubu shi har iza ya kai yawa adam sallallahu ta'ala sallam ya ce masahabbai akwai labarin basaraki a habasha abili ne mutumin kirki ne kirista ba ne amma kuma za ta sa sallam ya ce mutumin kirki ne kaga kenan a cikin kiristoci ba akwai na kirki akwai na kirki waɗanda suke akan tafarki akwai na kirki saboda haka annabi sallallahu ta'ala da sallam ya ce yana roƙon su je su yi hijira su koma can saboda sauƙin izaya da cutarwar kakarai domin su tafiyar da addininsu cikin walwala amma tare da haka annabi sallallahu alaihi yana cikin damuwa sun kai su watan 82 sun kai wajen 82 jabir bin abin talibin duk suna ciki sai na usman bin affana da iyalin shi suna ciki abu salama yana ciki da matarsa ta farko kafin ta zama umar mu'minina ummu salama duka watan suna ciki to wannan dai daga baya bayan abun ya kai inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma madina to daga baya wasu musu sun taho sun baro habashi jin annabi sallallahu alaihi ya koma madina suka baro su ko kuma wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi Abdullah ibn Abbas yana cikin su to shine yace da muka dawo daga wajen Najashi Najashi shine sarkin Habasha duk wanda ke da sarautar Habasha Ethiopia ta yanzu to to sunan sarautar sana jashi kamar yadda yake duk wanda yake sarki a paris sunansa kisra kamar yadda yake duk wanda yake sarki a yaman sunansa tubbau haka ma wanda yake na rum sunan shi kaisar to haka dai sarakuna a wancan lokacin kowane sarakuna suna kowane yanki watan sarauta suna da suna haka ma duk wanda ya mallaki misra ya zan sarki misra sunansa fir'aun sunan sarauta ce tubbaku na yaman na jashi na habasha to shi ne ci muka dawo daga wajen na jashi sallamna alaihi sai muka yi sallama da manzana sallallahu ta'ala sallam yana cikin sallah kamar yadda muka saba falam yarudda alaina sai manzana sallallahu alaihi bai amsa mana sallamar ba wa qala yace inna fi salati shughla akwai wani shagali a cikin sallah ma'ana shagaltuwa mutum mai sallah ya shagaltu da muraqabar ubangijinsa subhanahu wata'ala don haka ba magana ba kuma an shagaltu da muraqaba da Allah tabaraka wa ta'ala shine inna fi salati yace shughlan bayan kare
حدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن منصور الصلولي حدثنا هريب بن سفيان عن عامش عن ابراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن القم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحوه حق يبين امام البخاري كان في الوزن حدثنا ابن نمير ابن نمير يا ذا قال حدثنا اسحاق بن منصور إسحاق بن منصور يا ذن تدم شيما يجي حدثنا هريم هريم بن سفيان يا ذن تدم عن الأعمش يا كتول سليمان الأعمش عن إبراهيم يا كتول إبراهيم النخعي عن القمة يا كتول القمة القمة بن قيس عن عبد الله يا كتول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دالة بتدريش عن النبي صلى الله تعالى وسلم نحوه يا جنب النبي صلى الله تعالى وسلم نحوه kwatankwacin irin wannan irin wannan hadisi ya wuce shi
حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى وابن يونس عن اسماعيل عن الحارث بن شميل عن ابي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن ارقم ان كنا نتكلم بالصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالدين وأمرنا بالسكوت
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي أمر الشيباني قال قال لزيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ولا الحديث إبراهيم بن موسى يتكلم قال أخبرنا عيسى yace isa ya rantsar da mu wane ne isa ce buwar da yunusa shi ne isa da yunus an isma'ila ya karbo daga isma'il shi ne isma'il da abin khalid al-ahmasi al-bajali shi kuma isma'il an al-haris ibn shubayl ya karbo daga haris ibn shubayl shi kuma haris ibn shubayl an abi abin ash-shaybani ya karbi daga abi abin da shi bani ƙara ce ƙara ne zai dubu arkam ya ce zai dubu arkam ya ce mani in kunna la na takallama fi salati in kunna haƙiƙa mun zamo ai in din nan muhabbatu bil taqila ce inna kunna ce in kunna haƙiƙa mun zama la natakallamu fi salati muna magana a cikin sallah ala hadin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi halatihi ɗayan mu zai yi magana da ɗan uwansa akan buƙatar su kuma yana cikin sallah in ya ce yau wani abu kaza faru kuma yana cikin sallah in ya gaba ya ce ce wani ɗan jira ne a sallah wani yana cikin sallah سيما كان حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا كياي لدوكوكي لساري على الصلوات أرسى صلوا لي كباكيدا والصلاة الوسطى لسنة تتكيا إن أنتنا صلاة تتكيا an yi bayanin nan shi sun gabata sun amuwadda da masu yi bukhari ne wace ce as-salatu musta can su bukhari mutota sannan kuma a cikin wadama malik shi ma mun karanto shi cewa wasu ci salatu usta sallar asbahi wasu ci salatu usta sallar wato asbahi ce wasu ci salatu usta sallar azhar ce duk gashi nan dai muka gano da yawa to hafizu ala salawati was salati usta da sallar ta ta tsakiya wa qummu lillahi qanitin muhimmancin ta sa sake waruta alayi tana kuma wancan ce to muhimmancin ta ne yasa aka sake waruta nan jihadul as-salawat da sunan su shiga duk sun shiga amma kuma sai aka ce was-salatu al-wusta da kuma sallah al-wusta ta tafiya wa qumu lillahi qanitina ku tsaya ku tsayu qanitina kuna masu da'a lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala duk inda lafazin qunuti yazo a cikin alqur'ani فهو داء كل قنوت في القرآن فهو داء قانتات قانتين ومن يقنوت da sauransu duk inda dai lafazin kanata qunut yanzu qanitin qanita ya qanut to duka da'a an yi musara shi fa ulurna bi sukuti to lokacin da sai aka umarce mu da yin shuru in muna sallah ba ba a magana kada farko ana magana saboda ita shari'a gini ce can a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ce ka take cike take kamar Qur'ani na wajen Allah tabaraka wa ta'ala cin cin cin yake yadda yake yanzu to amma sai dai shekara 26 yana sauka ana hasabin musali gurgudun bukata gurgudun bukata sai sauka gurgudun bukata sai sauka cikin shekara 23 ya gama sauka haka shari'a yau a saukar da wannan gobe a saukar da wancan yau a saukar da abin da zai yi nuskan na jiya ko da shekarar jiya har dai shari'a ta cika cincin saboda haka sai daga an fara saboda tsananin tausan Allah tabaraka wa ta'ala ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummatai gaba da yake sauka musu daga yau tunda an saukar to ba misali kaza ba misali kaza amma saboda tausai na da kuma za a sassa giya Allah da nufin ya haramta shanye amma kuma bai haramta ka kai tsaye ba lokacin da sai dai yi matakai yanzu in in za a yi sallah kada a kada a kusanci giya in za a yi sallah da wannan matakin aka fara da wannan matakin aka fara har aka kai ga waton cewa ba halartun mutum shi ba za ku wani wani kuma gegare to sai da aka bi matakai-matakai saboda tausan Allah tabaraka wa ta'ala ga al'ummu manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallam
باب ما يجوز من التنبيه والحمد في الصلاة للرجال